أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haɗuwa a wannan yammaci na alhamishi a cikin wannan masallaci na umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu a yau za mu darasi na 22 a cikin littafin ahkamul jana'izi wa bida'uha a yau muna 21 ga wata na safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama shekara ta 1442 wanda ya dace wa biyun watan go'a takwas ga watan goma miladiya ta 2020 a cikin darasi da ya gabata darasi na 21 malam yana wani bayani akan abin da ya shahi hamlul janazati wattiba'uha bi mana a halin da aka zo aka ɗauki gawa mana mutumin da ya mutu sannan kuma wattiba'uha da irin ya ya kamata a bita a addinance wanda abubuwan da malai ke kamana wannan waje gaba daya kokari ne na ya za a ya zamanto duk aikin da zaka aikata ya zamanto kana da dalili daga addininka mana aiki ne zaka aikata ba haka ba kawai na bangaren da ya shahi bungada kuna makamancin a dalili gare ka to gabar da muka tsaya magana a kanta shi ne inda mali yake magana a kan cewa wa hadal fadlu fi tiba'il jana'izi innama huwa lirrijali dunan nisa linahayin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama lahunna an ittiba'iha wa huwa nahyu tanzihin faqad qalat ummu atiya radiyallahu anha kunna nunha wa fi riwayatin nahana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an ittiba'il jana'izi wa lam ya'zim alaina sannan har zuwa inda muka je safha ta gomiya tara da biyu za mu tashi daidai gabar da take bayani akan wayul haku bi zalika nan mala yana mana magana akan cewa baya halatta a lokacin da wani ya mutu a zo a kafa ruhuna da sunan cewa mutane za su zo su tare kamar da aka saba ana yi wannan wani abu ne wanda yake al'ada ce ba addini bane ba mana idan mutane a karan kansu ne su kadai wanda za su iya su suke amsan ta'aziyya wannan suna da yancin da za su zauna tsawon kwana uku mana za su iya zama kwana uku duk wanda yake neman su musu ta'aziyya ya zo ga inda suke to kai da ka zo yin ta'aziyyan nan ba zuwa za ka yi ka nemi wuri ba ka miƙe kafa a in ka zo ka gama ba su haƙuri ka gama yi musu addu'a to abin da za ka yi kuma sai ka yi gaba shi ma wani an yi zo haka ba zuwa za ka yi ba kai ka tare ni na tare wancan ya tare har ta bayu zuwa ga mu zamanto yauni ga waɗanda suka rasa nasu saboda abinda muke yi anan ya saba wa abinda manzalla sallallahu alaihi wasallam ya karantar shi manzalla ce isna'u li ali ja'far nit'ama manzalla ce ku yi abinci ku kai gidan iyalin ja'far saboda abinda zai shagaltar da su ya zo musu mu kuma fawaddala allazina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum sai dai a ku ne za ku je ku haɗu dan abin da ya bari shi mutumin da ya mutu ku gama kakkaɓe shi sannan kuma a zo a yi ƙarshe a yi sadakan sati a samu wata dabba a yanka a yi abubuwa ne malam an yi so sai ku watsi ga takaicin sun rasa nasu kuma sannan ɗan burbuɗin abin da ya bar musu gaba ɗaya kun kakkaɓe kun yi gaba kuma ba wanda zai ƙara tunawa da su a irin haka yake ga yaran ga suna a watsi ba wanda zai kula da su al'umma ta shiru akan su kowa harkokin gaban shi yake to a nan yake cewa male cewa wa yulhaq bidhalika raf'u sauti bizikri amama aljanaza male ce za a hada tare da wannan abin da ya gabata magana ta Abu Huraira yake cewa za a hada da ita magana akan haramcin daga sauti ta bangaren ambatan Allah mana a dauko gawa ana ta yi ana la ilaha illallah la ilaha illallah kaga la ilaha illallah kama kalma ce mai kyau to amma a ina ka same ta da sunan addini in an ɗoko gawa ana wannan abu baka da dalili daga kuma karka kirkiri abinda in kana wannan kin addini ne waɗancan mutanen da suka wuce sun hika son Allah sun hika tsoron Allah kuma Allah tabbatar da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu wannan yana nuni akan irin imanin da suke da to amma ba su yi ba da haka kai kaga baka yi son Allah ba baka yi son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da haka ka tsaya daidai inda suka tsaya addini ana dokan shi ne ta bangaren dalili ba bangaren kawai ba ya kamata ko kuma cewa miye laihin kaza saboda da ka ce mutum ai baya halatta daga murya da da zikiri a wannan lokacin sai ce zikirin ne bai da kyau a ba irin tambaye zai maka ba zikiri abu ne mai kyau bal an ma yi umarni akan a yi shi to sai dai kuma komi a addini ce akwai inda ake yi shi kenan a wannan wurin wanda ya zo mana da cewa zikirin iya da kyau da ayoyin ƙur'ani suke mana bayani da abubuwa na karantarwa shi ba a samu ba yayi wannan abu a wannan wajen kai ka hi shi sani ne ko kuma a ilimin ka yahi nashi ne da haka ana buƙatar ɗada mai ajiye hankalin shi duk abin da yake da alaƙa da bauta na Allah ana yin shi don a samu lada ba kana yi bane don ka burgewa ne ko kuma don ka ba wani haushi kalla da haka malai yace wa yulhaq bidhalika raf'u sauti bidhikri amama aljanaza za samu su su shiga gaban gawan suna ta suna ta zikiri suna ta zikiri malai yace baya halatta li'annahu bid'atun saboda bid'a ce kirkire ne a suna addini imana duk mutumin da zai aka bayyana wani dalilin da zai iya baka da dalilance akan cewa wannan abin ya halatta sannan kuma wali qawli qais ibn qais ibn ubad yake cewa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'a sauti inda aljanaza qais yake cewa ya kasance sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yakrahuna suna sun kyamaci suna haramtawa anan lokacin da ake wannan magana ba magana bace ta abin da ya shahi saboda kalmatu kalmata al-ikasumullah an karhanta kaza daga baya malaman fiqh suka zo da ita wanda suke nuni akan makaruhi amma duk abin da kaji a zamanin manzon Allah sahabbai sun ce abu kaza an karhanta shi to suna nufin an haramta shi ba an ki bane a an haramta shi an ayyukurahu an hana raf'a sauti daga murya inda aljanaza a lokacin da aka zo wajen al'amarin da ya shahi wanke gawa rakata binne ta da sauran abubuwan da ya kamata a yi malice wannan hadisi akhrajahu al-baihaqi wa ibn wa ibn al-mubarak yake cewa abu na'im bi sanadin rijaluhu thiqatu hadisi ne kenan wanda ke ingantacce sai yace wali anna fihi tashabbuhan bin nasara sannan kuma hallau a cikin daga muryan nan da ambato ambaton wani abu a lokacin wannan akwai kamanceceniya da da annasara da kristoci me yasa fa innahum yarfa'una aswatahum بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطير والتلحين والتحزين duk mutumin da ya sayin da ake raka gawa a nan kusan mu da muke da ɗan ƙanƙanin shekaru ma mun sani cewa idan ana raka ta ba wani abin da ake yi amma a yanzu an samu wasu abubuwa nan da can suna faruwa kaga an ɗauko gawan mutum ana ta ɗaga murya ana zikiri ana da sauransu to kaga hatta da a cikin abin da ya shahi mu'amalar mu ma ta yau da gobe wanda muka saba muna yi anan kaga wani abin ba san shi ba sannan ko bugo da ƙari bayyana goyon bayan kowane dalili kawai wasu da suka cewa ya kamata a ma wani saboda ana ga cewa shi kin dan ajin tubarkalla ne shi kin ba kaman kowa yake ba dan ka an za a raka gawan shi sai zama to ana wannan baya halatta malike cewa saboda a su nasara a lokacin da suke wannan rakiya zaka ji su ai kristoci zaka ji suna suna suna waken wani abu to wannan waƙin da yake fa innahum yarfa'una aswatahum suna daga muryansu bi shay'in da wani abu da suke karantawa min anajilihim na daga cikin injila sannan kuma wa azkarihim da irin zikirin su su krista ma'a tamdiyat tare da kaman ana tahiya a hankali kuma ana tahiya ana rangaji haka za ga a hankali suna tahiya ana rangaji ana wannan waƙe da sauti daya wat talhin haka kuma da wani abu na na goge ko kuma ka ce ganga ko kuma ana busa wata sarewa ko ana kada wani abu haka suna tahiyya ana tahiyya ana yi sannan kuma wattahzin kuma da da nuna bakin ciki da hatta da irin kayan mara suke sawa ko za ga su baki irin kowa sa kayan bakake kamar yan shi'a to irin wannan baya halatta saboda mu addini mu bai zo mana da wannan ba muna da karantarwar mu mai zaman kanta wanda khairul bariyati sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu haka bin mu bukatuwa zuwa ga mu kalli wani dan mu koyi addini a muna da cikakkun abubuwa wanda za su tabbatar mana da mu da addinin mu malaki ta wat tahzin haka kuma da da bacin rai da nuna bakin ciki malaki wa aqbah min zalika yake cewa tashyi'uha bil azfi ala al alat al musiqiyya yace kuma abinda ma yahi muni tashyi'uha bi ma'ana raka wannan ga wannan bil azfi bil azfi shine da kayan kidi ala al alati akan na'urori al musu al musiqiyya wanda suke bada waƙe ko kaga an samu wani gitar ko kuma a samu wani goge ana goga ana irin goga ma irin na bakin ciki yana ana idan saboda ya taya su ya taya su bakin ciki malice wannan shine mafi mafi munin abinda yake cikin haka yace amamaha kenan a gaban wannan gawan za a samu wani yana wannan gogen yana rangaji su kuma sauran suna ta bibiyar shi azfan yake cewa hazinan yana mai cikin halin bakin ciki yace kama yuf'alu fi ba'd fi ba'd al-bilad al-islamiyyati taqlidan lil kuffar kamar yadda za ka ga irin wannan abu ana aikata shi a cikin wasu gariruwa na musulmai inje Muhammad bin Nasir Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake cewa kamar yadda zaka samu ana aikata irin waɗannan abubuwa a wasu gariruwa wanda suke na na musulmai amma taqlidan lil kuffar amma koyon kahure ne ake yi yanzu hatta bakin kayan ba ana sa ba sai ga mutuwa mai mutuwa wai sai nemi wannan kaya baka ke sa waye nuna cewa yana cikin halin ba dama ko sama stace shi na na WhatsApp ko na wane ne sai ya sa wani foto baki ya sa mutane ana cikin makoki kaga wannan duka iya daga cikin kokoyin su kai ba ruwanka da wannan abubuwa shi wa mutum mai imani wajibi ne ya san cewa dukkan rayuwar shi da yake a cikin ibtila'i da jarrabawa ne yake kuma duk abin da aka maka a matsayin jarrabawa gwada ka ne za a gani cewa za ka haƙura ko ba za ka haƙura ba za ka taƙaito akan karantarwa da addini ka karantar da ika da kai saboda ka samu ladan wannan jarraba da aka maka kuma ba za ka taƙaita ba za ka a kiyaye malik ke cewa kamar yadda ake aikata a wasu garuruka daga cikin garurukan musulmai amma koyon kahurai ne malik ce wallahu almusta'an Allah shine abin dogaro qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala fil azkar al'imamun nawawi Allah ya rahama a gare shi yake faɗa a cikin littafin shi al'azkar yake cewa ƙultu na ce yushiru ila kitabihi yana nuni zuwa ga littafin shi attibiyani fi adabi hamlatul qur'an yace fanzur safha anan bai ambace ta ba kenan al'ayyati hal dai anan abinda ake bukata a lokacin da aka ɗauko mutum kenan ba a bukatan ɗaga murya ko amfani da wani abin da zai rika ɗaga murya gaba ta gaba a cikin abin da ya shafi ɗaukan gawa ɗaukanta zuwa binne ta malice wa yajibu ya wajaba al-isra'u fi sayri biha ayi gaugawa a lokacin da aka ɗauki wannan gawa ayi gaugawan tahiya da ita yake cewa sairan dunar ram tahiya za a yi dunar ramali ba sassarfa ba kenan ba tahiya tahiya gudu gudu za a yi ba a tahiya ce tsaka tsakiya kenan ba gudu gudu za a yi ba a kawai dai sauki kawai kaga sauki daban sannan kuma wannan mai ake kiran shi da suna ɗaya sassarfa ake ce mashi ko irin tahiyyar da ake kaman shi ba tahiyya ba shi ba gudu ba yawwa to shi irin wannan tahiyyar shine ba a so abinda ake so shine sauki kawai yawwa kenan ai sauki aka dauki wannan gawa a kai ta inda za a je a ajje ta malai yake cewa fi zalika ahadisu magana da malam yayi akan wannan gaba na cewa idan aka dauke ta to a gaggauta a je a binne ta malai yace akwai dalili akan wannan magana dalili na farko hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa asri'u bil janaza manzo Allah yake cewa ku yi gaugawa idan kun doki janaiza kenan ku kai ku ajjeta saboda me yasa fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaihi idan ta zamanto gawa ce nagarcacciya mutumin kirki ne mutumin arziki ne ya rasu mutumin Allah ne ya rasu to fa khairun alheri ne tuqaddimunaha alaihi za ku kai ku gabatar da shi zuwa ga wannan alherin saboda makwancin shi ne kuma nan hutun shi yake wannan inda za ku sashi yahi duniya ku da abin da ke cikin ta gaba ɗaya alheri da haka kar ku yi wasa kar ku yi ka aisanya a gaggauta a kai shi inda zai je kwanta ya huta alhamdulillah shi kuma rayuwa ta yi kyau ya rabu da hayaniya da tashin hankali na duniya Allah rawa mu da ita lahiya yace wa in kanat ghayra zalika manzo Allah yake cewa idan ya zamanto kuma sabanin haka ce bi mana gawa ce ba ta gari ba ya duniya da ya zauna abin da ya ga dama kawai rika aikatawa manzo Allah yake cewa fa sharrun to fashi wani sharri ne tad'unahu an riqabikum wanda za ku sabke daga saman kafadanku kun sabke makaran shi kun sabke kun sabke wa kanku yauni fa sharrun sharri ne tad'unahu an riqabikum za ku sabke daga saman kafadanku idan ya zama tuma mutumin kirki bane ba kenan in ba mutumin kirki bane ba ku gaggauta binne shi saboda me yasa kun huta da shi idan mutumin kirki ne ku gaggauta binne shi saboda me yasa alheri ne yake ce yana jira shi ko kuna kuna mishi jinkiri ana zaman jiran cewa dole ne wani yazo wani sai yazo daga ƙasa kaza ko kuma sai an yi wane ne ko kuma gawan ma a karan kanta a dauke ta daga gari kaza zuwa gari kaza wanda duka kuna bata mishi lokaci ne ku gaggauta binne shi ya je ya huta ma huta ma rayuwar shi مالك أخرجه الشيخان والسياق لمسلم وأصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذي وأحمد والبيهقي من طرق من طرق عن أبي هريرة وله حديث آخر بنحو الآتي kenan wannan hadisi ga hanyar da yazo alhadisu sani dalili na biyu wanda yake nuni akan a gaggauta binne mutumin da ya riga ya bar duniya mana kar a mai sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza wudi'atil janazatu yake cewa idan gawa idan mutun ya riga ya mutu mana janaiza aka idan ka aka ajje ta yake cewa wahtamala har rijalu ala a'naqihim mazaje suka ɗauki wannan gawa a saman kafaɗinsu fa'in kanat salihatan in ta zamanto gawa ce nagartacciya ƙalat za ta riƙa cewa ita gawa za ta riƙa cewa ƙaddimu ne ƙaddimu ne ku gabatar da ni ku je ku binne ni ku je ku binne ni duk da ba za ku ji ku abin da take faɗi ba amma wannan shine haƙiƙanin abin da ita gawa take faɗi haka a baya a cikin wasiyoyi da makaranta wanda ya kamata mutum ya yi lokacin da ya zo mutuwa hadda wasiya akan a gaggauta binne shi kada tsaya ana ta jiran wani sai ya zo dole wani ma sai ya zo dole wani ma sai ya zo idan ta zama ta gari ce za ta rika cewa qaddimu ni qaddimu ni ku gabatar da ni ku gabatar da ni wa in kanat ghayra salihatin in ta zama to ba nagartacciya ba kuma qalat za ta rika cewa ita wannan gawar ya wailaha kai conta ita gawar aina yadhhabuna biha ina ne za su tahi da ita yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insanu walau sami'ahu lasu'iqa mazala ke cewa idan ya zamanto gawa ce wadda bata aikata aiki alheri a cikin rayuwarta ba aka ce mata Allah ya ce gabas ita ce yamma Allah ya ce gusumi ita ce arewa Allah ya ce sama ita ce ƙasa kowane lokaci dai rai ce wadda take mai jayayya da Allah subhanahu wataala to in ya zamanto ran wannan irin irin ta ce za ta rika cewa ita ran kaitonta ina za su tahi da ita yasma'u sautaha kowace halittar Allah tana jin sautin wannan gawar da abin da take faɗi kullu shay'in komi illa al-insanu banda da adam manzala yake cewa walau walau sami'ahu la su'iqa inda dan adam zai ji wannan sautin la su'iqa da yasuma da ya su ne amma rahama ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya a gare mu ba majin sautin amma dai an haɗi maka ga abin da yake faruwa kuma magana ce wadda take zowa daga bakin da bai san ƙarya ba tun a lokacin kahin ma a ba shi annabtan bakin shi bai san ƙarya ba da aka aka ce mashi as-sadiqul amin sannan kuma bayan shi yanzu a bayan annabta aka zo ake karanta maka ga irin abubuwan da suke faruwa saboda mutum musulmi ya shiga cikin tetayen shi mana babu wani abin da ya kamata a ja hankalin mutum face wallahi sai da aka maka bayani shi tsab a cikin addinin nan kai hatta da abin da zai gudana a cikin kabarin da abin da za a yi gobe kiyama lahirin da irin abin da aka yi tanadi gaba ɗaya Allah sai da ya baka labari saboda ka nutsu ka shiga cikin tetayinka ka aikata aikin da zai samanto maka samun tsira a wajen Allah subhanahu wataala da haka ɗanam inda ya ji da ya su ba a kharajar bukhariyu wanda sa'iyu walbai haƙiyu ahmad mali ya ce wa wake cewa an abi sa'idin khudri radiyallahu anhu wa ziyada talilin na sa'iyi walbai haƙiyi min huma al'ula wali ahmad al'ukura kenan riwayoyin da suka zo wanda makaranta a baya kenan ga ta hanyoyin da suka mutu mali ya ce wa ya shahadu li ziyaratin ula hadisu abi huraira annahu qala hina hadarahu al-maut abin da ke ƙara ƙarfafa abin da ya zo a cikin hadisi hadisi na harko hadisi na na abu huraira allah ƙara yarda a gare shi a hadisin abu huraira wanda mazalla ke ce a cikin shi asiri obil janaza fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaihi har zuwa ƙarshen hadisin mali ce iya daga cikin hadisan da za su shaida akan wannan hadisin shi abu huraira da ya kawo wannan hadisi lokacin da ya zo mutuwa yake cewa yake cewa la tadribu alayya fustatan karku buga mini haima in na mutu bana karku buga haima ku zo ku zauna a da sunan makoki dan na mutu la tadribu alayya fustatan sai ka cewa wala tattabi'uni bi mijmarin sannan karku bibiyi gawata da da kaskon turaren wuta shine mijmar a ce a kamshi waye ana binta ana ana wannan a bai bai halatta sannan kuma yake cewa asri'u bi ku gaggauta a cikin al'amari na wajen binne ni me yasa yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji da kunne na manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yana cewa idza wudi'a ar-rajulu salihu ala saririhi idan aka ajje mutun nagari a saman gadan shi wani a saman makara qala zai rika cewa qaddimuni qaddimuni ku gabatar da ni ku sa ni cikin kabarina kar ku yi sanya kar ku yi wa kar ku yi kaza zai rika faɗin wannan yana mimitawa malik alhadith nahawhu kenan irin hadisin da yazo na na biyu yake cewa duna qawlihi in banda fadar yasma'u sautaha a cikin hadisi na biyu mun karanta ko yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan to ita wannan riwaya kuma babu wannan a ciki akhrajahu an-nasa'i wa ibn hibban fi sahihihi wal bayhaqi wa at-tayalisi وأحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم حديثي na uku daga cikin hadisan da suke bayani akan a gaggauta akai mutum abun ne shi kar ayi wasa malai yace an Abdurrahman bin Jawshan hadisi daga Abdurrahman dan Jawshan yake cewa qala yace kuntu fi janazati Abdurrahman ibn Samura yace na kasance a wajen jana'izar Abdurrahman dan Samura wa yake faɗin wannan maganar shine Abdurrahman dan Jawshan ya ce na zo wajen jana'izar abdurrahman ɗan samura ya ce faja'ala ziyadun sai ziyad ya zamanto da shi da warijalun da wasu mutane a wata riwaya warijalun min ahalihi da wasu mutane daga cikin iyallan shi mutumin da ya mutu min mawalihi na daga cikin majibin wanda ya jibinci lamarinsu bi ma'ana ya jibinci lamarinsu shi kula da rayuwarsu suka zamanto yamshuna ala aqabihim suna tahiya a saman diddigen su amama sarir bi ma'ana a bayan wannan makara kenan inda aka dora wannan gawa ana tahiya da ita suna suna biye da bayanta sun bai kuluna suna cewa ruwaidan ruwaidan ai a hankali ai a hankali mahalan mahalan ku yi rika tahiya a hankali yana suna faɗi mawa wanda suka ɗauki gawan ruwaidan ruwaidan barakallahu fikum ai a hankali ai a hankali Allah muku albarka ku yi a hankali ana cikin haka falahiqahum Abu Bakrata sai ɗaya daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi da suna Abu Bakra sai ya haɗu da waɗannan mutanen sun ɗauko wannan gawar wasu suna kuka wasu kuma suna cewa a riƙai a hankali kar ai sauki kar ai sauki fi ba'd sikakil Madina a wasu hanyoyi daga cikin hanyoyin garin Madina kenan sai ya haɗu da su fa hamala alaihim bil baghla sai ya ɗokan musu wannan gawa da da da alfadaran shi sannan kuma wa shadda alaihim bisau ai ahwa ilaihim ai madda yadahu ya kai hannun shi zuwa gare ga waɗannan mutane suke cewa ruwaidan ruwaida din nan yana hwaman ya kai musu bulala wa qala kuma yake cewa khallu kubari mana kubar wannan abin da kuke yi yace wallazi akrama wajha abul qasim sallallahu alaihi wasallama ina muku rantsuwa da ubangijin da ya haskaka fuskar baban alƙasum shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce laƙadar aituna ya ce wallahi zan ba ku labarin halinmu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a zamanin manzala in mun ɗauki gawa yaya muke ya ce lanukadus mun kusa kaiwa saura ɗiris yake cewa annar mula biha ramalan annar mula bi ma'ana an nosri'a biha filmashi kenan muna gaugawa yanda gaugawan ma wanda hatta so ta zama kaman wani sassarfan da aka hana kenan suna gaugawa daga wannan gawar ramalan gaugawa kenan ba sa sanya su kuma ana an samu suna cewa ruwaida ruwaida ai a hankali ai a hankali saboda an kana so ka ji ra'ayin mutane to a ce an yi mutuwa saman kanka za a zo a yi ta zub da jahilci da wanda ya sani da wanda bai sani ba kowa so yake yi magana kuma a saurare shi da sunan cewa shine makusancin gawa da sauransu daga garrama ta ta barke a gaba a cikin makwantai ana faman a kuyi kaza a kakkai kaza a bari a bari haka za ka ga ana yi wannan baya halatta a bar waɗanda suka sani su yi kuma kowa ya kokari ya karanci irin waɗannan abubuwa saboda in wani naka ya mutu ka mishi gata da zaman tuku ne gaba gaba dan uwanka ne kuma gashi ka karanci abinda addini karantar da kai akan wannan harakar wannan ba jahili bane kai malici akhrajahu abu dawud wan nasa'i wa tahawi wal hakim wal baihaqi wa tayalisi wa ahmad wa qala al hakim sahih wa wafaqahu adh-dhahabi wa min qablihi an-nawawi fi al-majmu'i wa qala fihi wattafaqa al-ulama wattafaqa al-ulama al-imam an-nawawi yake cewa a cikin littafin shi al-majmu' malaman duniya gaba ɗaya sun yi ittifaqi kafkin su ala istihbabil isra'i bil janaza akan cewa mustahabbi ne an so a gaggauta zuwa binne mutum kar ayi wasa illa an yukhafa min al isra'i fijarul mayyit sai da idan ana tsoron in aka yi gaugawa da yawa watakila gawan ta dan ɗauki lokaci za ta iya samun matsala ko ta fashe kuna makamancin wannan to a wannan lokaci ana iya daidaita a daidai yanayin da ake kenan ai abin da ya dace au taghyiruhu ko kuma a sauya sauya gawa bi ma'ana a sauya mata wani tsarin ma'ana dai a ce an yi saukin da gawa ta wahala ta girgiza ba bukatar haka amma in ba shi ba to ba bukatar wani nawa maliki ta wani hauhu da wani abu makamancin wannan yake cewa fa fayuta anna fayuta anna kenan irin wannan yana ana iya daukan ana iya nawa amma in dai ba tsoron komi to a gaggauta zuwa abin ne shi qultu malaike cewa zahirul amr alwujub zahirin wannan al'amarin da hadisan da malaike karantu maka yana nuni akan wajibcin gaggauta binne mutumin da ya mutu malaike ce wannan abin da imam imam imam Nasiruddin al-Albani ya hadihu sai ya ce wa bihi qala ibn Hazm al-imam ibn Hazm shi ma abin da ya hadi kenan yake cewa walam walam walam najid dalilan yusrifuhu ala al-istihbabi yace kai ba mu samu wani dalili ba da yake nuna cewa rishin gaggauta binne gawa cewa mustahabbi ne kamar da al-Imam an-Nawawi faɗa a cikin a cikin a cikin al-Majmu' kenan shi Imam Nasiruddin Albani yana cewa wannan abun ba ma mustahabbi bane wajibi ne a gaggauta binne gawa a gaggauta aje a binne shi wannan magana kuma ita ce Ibn Hazm sannan kuma irin ta ce hallau shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayi sannan kuma ya kalubalanci wanda suka ce mustahabbin da cewa lam najid dalilan ba mu samu dalili ba ko da tallin daya yusrifuhu ila al-istihbab wanda yake nuni akan cewa ana iya karkata wannan magana akan a ce mustahabbi ne ba wajibi ba malike cewa fa waqafna indahu sai muka tsaya a daidai inda muka samu dalili kenan shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani da shi da Ibn Hazm sun tsaye akan cewa gaggauta al'isra'u bil janaza wajibi wajibi babu zance wani mustahabbi malike cewa wa qalabnul qayyim fi zadil mi'ad al'allama ibnul qayyim yake cewa a cikin littafin shi zadul mi'ad ko zadul ma'ad yace wa amma dabibun nasi kaga tahiyar mutane tattakin su al yawma a yau khutwatan khutwa taku ɗaya bayan taku har abin ya zama kamar wani kayan kwambo wanda zaka samu a wasu wurare ana yi na ce alhamdulillah wasu abubuwan sai dai mu ji ana ambata su amma ba su zo zuwa gare mu ba kuma kar Allah ya kasu eh amma za ka ga wasu wurare an ɗauko gawa tahiyar ma da ake tahiya ne ta taku ɗaya bayan ɗaya eh kamar ana ana fareti irin na soji mana a cikin wani tahiya ɗaya da taku ɗaya ɗagawa ɗaya da sabkiya ɗaya a hankali za ga wasu wurare haka suke yi shi ne abin da ibn al-qayyim yake cewa amma da bibun nasil yawma khutwatan khutwa ko khatwatan khatwa yace fa bid'atun makruha bid'a ce kuma abar kiyama inji al-allama ibn al-qayyim yace mukhalifatun lis-sunnah ya saba wa sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma yace wa mutadamminatun litashabbuh bi ahli al-kitabi wal yahud sannan kuma wannan tattakin da ake ɗaya bayan ɗaya ya kumshi kwaikwayon ma'abuta littahi al-yahudu yahudawa su suke yin haka to amma sai kaga mafi yawa mutumin da ba addini ya sani ba kawai daga ya ga wani abu an cika yin shi sai tsammanin kawai a wannan shine daidai kawai ya ɗauko ya sa mutane aiki ya ba jama'a aiki a ta bayanin ce abin nan fa bai kamata ba gaba ta gaba malaka cewa ya juzul mashiyu amamaha wa khalfaha ya halatta al mashiyu al mashiyu tahiyya kafa ko ayi tahiyya a ɗauko gawa ya halatta ku tahi a bayanta a gabanta wasu a gaba wasu a baya ya halatta wa an yaminiha wa yasariha wasu a dama wasu a hagu kamar da ake ne haka wasu mutane a gaba wasu a baya wasu a dama wasu a hagu ita kuma an rubuta ana tahiyya malace ya juzu ya halatta ala an yakuna qariban minha akan ya zamanto kai kin kana kusa da da wannan gawar me yake ni da kusa da ita mana an biyo wannan titin da ita karka dauki wancan titin kace a bari mun hade daga can in ka bi daga wancan titin ba karka gawa ba eh kai ra kusi eh shine ce ala an yakuna qariban minha ka zamanto kusa da ita mana a cikin zumura ɗaya ne misali kora daga nan ya kai ya kai can bakin hanya to babu wani matsala duka ne kuna cikin tahiyyar ne amma ka kewaye ka bi wani waje daban saboda neman sauki kuna makamancin wannan gaskiya an ba da wanda larura mai girma ba za ka iya hudda kanka daga cikin saka raka gawai eh kenan raka nan kuma daga inda aka ɗauko ta zuwa a ha'a ta yi a ajita qariban minha illa rakibu malace in banda wanda yake sama abun hawa shi ma ya halatta a gare shi ya tahi a gaban gawar ko a bayanta ko a damanta ko a hagun inta maliki cewa shi baya halatta a gare shi shi abin da yake kan shi ne fayasiru halfaha shi a bayan gawar zai rika tsaya kana zuwa ɗauki gawa kawai kai don kana da moto kawai wuu sai ka je makwanta kana jiran su to ba karko ta ba eh ba karko gawan nan ba wannan kira ɗin da ake samu eh la'alla zaka ma kanka sababin ba zaka same shi ba fa yasiru khalfaha kenan mutumin da yake da abin hawa shi a bayan gawa kawai ke da damar ya tahi to wani ai duka maganganu ne malami menene dalilin shi akan wannan magana sai ce li qaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ar-rakibu yasiru khalfal janaza manzo Allah yake ce ar-rakibu wanda yake sama abin hawa yasiru zai yi tahiya khalfal janaza a bayan gawa da motar ka da waƙinka ka tsaya a bayan su suna gaba kai kuma kana bin su daga baya ya ce walmashi amma wanda ke taya a ƙafa haisu sha'a minha inda ga dama ko gaba ko baya ko dama ko hagun su ne bayan da malayin ɗansu kawo kuma wannan ya isi dalili akan abin da malayin ambata yake cewa khalfaha wa amamaha khalfaha bayanta ko kuma amamaha gaban wannan gawar wa an yaminiha ko a damanta wa an yasariha ko kuma a hagunginta qariban minha da zamanto yana kusa bi mana yana cikin tawagar tahiyan wannan sai manzo Allah sai yake cewa iflu yusalla alaihi shi ma yaro dan kararrami jariri shi ma za a mushi sallah za a mushi sallah to amma shi lahimi haza ne wa shi gawar babu kuma hadisi ya tabbata cewa suna daga cikin yara 'yan aljanna saboda ba laihin da ya doka bai zo ba shekarun gwagwarmaya ta rayuwa da ya miza Allahul khabisa min at-tayyib bai zo na shekarun ba ya mutu yana dan kararrabe bai balaga ba amma wallahi wanda ya balaga Allah rahmu asiri akwai akwai masail fihi masail wa at-tiflu yusalla alayhi amma wa yud'a za a yi addu'a liwalidaihi ga mahaifan shi bil maghfirati war rahma akan Allah ya musu gafara kuma Allah ya musu rahama su uwaye shi su za a ma addu'a ba shi za a ma addu'a a cikin sallar da za a mushi malaka akhrajahu abu daud wan nasa'i wat tirmidhi wa ibn majah wa tahawi wa ibn hibban fi sahihi wal baihaqi wa tayalisi wa ahmad min hadisi al mughira ibn shu'bah وقال الترمذي حديث حسن صحيح وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وهو كما قال حديث ne ingantacce kamar da suka fada suwa al-Imam Tirmidhi da kuma al-Imam Hakim ai su suka shi Imam Tirmidhi yace hadisun hasan sahih hadisi ne mai kyau ingantacce shi kuma Imam Hakim yace sahihun ala shart al-Bukhari hadisi ne ingantacce akan sharadin amsan hadisi na Imam al-Bukhari a yake cewa kuma Imam Zahabi ya gaskantar da wannan malai yake cewa kenan wannan magana tana daidai kama qala bi alif al-isnayn kamar da suka ambata su biyu al-imamu imamu tirmidhi da imamu hakim والسياق للنسائي وأحمد في رواية والزيادات الثلاث لأبي داود والحاكم والطيالسي ولأحمد الأولى الأوليان منها وللبيهقي الثالثة وقال أبو داود وابن حبان السقط بدل الطفل السقط شيني بري yace wasiqdu shi kuma bari yusalla alaihi za a mishi salla amma wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati war rahmah maimakin lafazin atiflu maimakin yaro sai kawo asiqdu to da shi da asiqdun da atiflun duka hukuncin su guda wa huwa riwaya lil hakim wal baihaqi wa ahmad wa azaha al hafiz fi al talkhis lit tirmizi aidan wa huwa wa huwa wa hum fa inna ma lafzuhu indahu ka lafzi al jama'ati gaba ta ga malaka ta wa kullun min al mashi amamaha wa khalfaha tahiya a gabanta ko a bayan gawa sabata ya tabbata an rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi'lan an samu daga manzo Allah a aikace manzo Allah aikata haka wani lokaci an ganshi a gaban gawa wani lokaci an ganshi a bayan gawa qala anas qala anas ibn malik radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aba bakr wa umar kanu yamshuna amama aljanazati wa khalfaha Anas dan Malik yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya kasance da shi da Abubakar da Umar da shi da Abubakar da Umar wannan shine abin da ai shi Abu Sasu sai to dama haka Allah ya ce ai liyaghiza bihimul kuffar eh su zamanto abin jin bakin cikin dukkan mutumin da yake kaho ne to sun kasance duk inda ka ji ambata abubakar da umar hatta can da aka yi maganan wa izara au tijaratan au lahawa ninfaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima aka ce daga cikin waɗanda ba su tahi ba suka zauna tare da manzo Allah akwai abubakar da umar kuma zaka ji hadisi da yawa kharajtu manzo Allah zai ce na huta ana wa abubakar wa umar ni da abubakar da umar jalasna mun zauna tare da abubakar da umar mun tahi ila ne tare da abubakar da umar haka Allah ya so haka Allah ya so haka mutane ne wanda Allah ya ba su wannan farala zalika fadlullahi kuma yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli azim to haka yake cewa Anas yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu sun kasance yamshuna suna tahiyya amama aljanazati a gaban gawa wa khalfaha kuma haka a bayanta akhrajahu ibn majah wa tahawi min tariqayn an yunus bin yazid an ibn shihab anhu qultu imam imam imam nasiruddin albani yake cewa nace wa hadha sanadun sahihun ala shartu shaykhain wannan kuma sanadin shi ingantacce ne akan sharadin al-imam al-bukhari da al-imam muslim gaba ta gaba malai yake cewa a cikin dai har yanzu abin da shahira ka gawa yace lakinnal afdala al-mashi khalfaha an baka damar tahiya a gaba ko a baya ba matsala yace amma al-afdal abin da yahi shine mutun ya tahi a bayan gawa kenan ita tana gaba kai kuma kana binta daga baya me yasa yace li annahu muqtada qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan shi yake kumsar magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yake cewa wattabi'u wattabi'u li janaza ku bi aka ce ka bi abu waye a gaba waye a baya shi ne a gaba ko kai ko bin shi kake kenan kai na bayan shi to wannan mala ya kawo shi kenan an mana abin da yake don ka ta yi a gabanta ka da dalili amma dai in ka ta yi a bayanta kuma ga can wancan dalilin naka na halaccin ka ta yi a bayanta sannan kuma ga ƙari akan wani hadisi na daban koyi da abinda mazalla ya ce kuma ya ce a bigawa binta sai ka ɗauke shi hallau da wancan ma'ana hallau ka biyu ta bayanta malai ce wa ma fi ma'anahu da abin da ke cikin ma'ana shi ma'anan wannan abin da aka ambata min ma taqaddama fil mas'alati thalisa wal arba'ina yake ta awwal hadha al fasl mas'ala da ta rage ta gabata a baya kenan malai yayi wannan magana ويؤيده قول علي بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه مالك abin da ke karfafa wannan maganar na cewa an fifita mutun ya tahi a bayan gawa akan ya tahi a gabanta duk da cewa tahi a gabanta ma halatta yake cewa abin da ke karfafa wannan magana maganar Ali dan Abi Talib Allah kare yarda a gare shi yake cewa al-mashi khalfaha afdalu min al-mashi amamaha yace ka fadli salati ar-rajuli fi jama'atin ala salatihi ala salatihi fazzan yace almashu khalfaha tahiyya a bayan gawa afdalu shi yahi min almashi amama akan tahiyya a gabanta yace fifikon dake tsakanin su yace ka fadli salati ar-rajuli fi jama'atin kaman falalar da sallan mutun take da a cikin jama'a ala salatihi fazzan akan sallar shi da zai shi kadai wacce ta hilada ta jama'a ko to haka tahiyya a bayan wannan zai hi yahi sama da ka tahiyya kai tahiyya a gaban a gaban gawa akhrajahu ibnu abi shayba fil musannaf wa tahawi wal baihaqi wa ahmad wa kadha wa kadha ibn hazm fil muhalla haka ibn hazm yake ya ambata a cikin littafin al muhalla wa sa'id ibn mansur min tariqayn anhu qala al hafiz fi ahadihima wa isnaduhu hasan wa huwa mawqufun lahu hukm ar hukm al marfu' لكن حكى حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده أو تكلم في إسناده قلت لكنه يتقوى بالطريق الآخر حديثنا إن جنتشي كما عند ابن أبي شيبة أنبتا إمام الطحاوي إمام البيهقي إمام أحمد حكى ابن حزم حكى سعيد ابن منصور دقى حنيوي دوان دبان الحافظ ابن حجر الأسقلاني كي تشيوا يتشي وإسناده حسن sanadin wannan hadisi iya da kyau wannan hadisin da aka ambata asarkin na imamu ali na akan cewa almashu khalfaha afdalu yace amma wa huwa mawqufun amma magana ce tsayayya wanda aka dakatar da ita akan wa akan aliyu kenan ba a jingina ta zuwa ga manzo Allah ba yace amma lahu wannan magana tana da hukmul marfu tana da hukuncin magana da aka jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mallai ce lakin haka al'asramu an ahmad annahu takallama fi isnadihi an haka yato daga al'asram yake cewa imam ahmad ya yi magana akan sanadin wannan hadisin ƙultu albani yake cewa na ce lakinnahu sai dai shi wannan hadisi da ake gani ya taƙawwa bi tsariƙil akhar yana samun ƙarfafa ta wasu hanyoyi daban ala'ayyati hal hadisi ne wanda yake ingantacce bayan malam ya gama wannan sai ce tambihun wanda ke cewa remark jan hankali akan wata magana yake cewa qala shaukaniyu aqiba kalimatihi sabiqa al-imam shaukani ya ambata a ƙarshen maganar shi ta ƙarshe yace wa haka fil bahri aw huqiya fil bahri an ath-thawri annahu qala ar-rakibu yamshi khalfaha wal mashi amamaha ويدل لما قاله حديث المغيرة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماضي أمامها قريبا منها عن يمينها وعن وعن يسارها أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم وهذا مذهب قوي مالك إمام الشوكاني يا حكيتو مغنى دقا دقا عن الثوري أنه قال إمام الثوري يكي تشيوا دقا تشكي مغباتا ya ce an rakibu yamshi khalfaha mutumin da yake saman abin hawa zai tafi a bayan gawa walmashi wanda kuma yake tafiya a kafa shi kuma zai tsaya a ina amamaha a gaban wannan gawar wannan magana da haka yake daga Imam Saudi wa yadullu wa yadullu lima qalahu hadisu al-Mughira mala yace wannan maganar da ya hadi ai akwai hadisin Mughira al-mutaqaddim wanda ya gabata mun karanta shi anan cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ar-rakibu khalfal janaza ya ce mutumin da yake saman abin hawa zai ta yi aina a bayan gawa walmadi mutumin da yake ta yi kuma a kafa amma ha zai ta yi a gabanta kariban min ha kusa da ita yaminan an yami ha? walmashi na nan? tonon kuma yasa walmadi eh allazi yamdi yani mai wucewa ko mai tahiya alayi ta hal ma'anarsu duka guda ba wani matsala akai kenan walmashi amamaha shi ko mai tahiya zai ta yi a gabanta qariban minha kusa da ita an yaminiha a damanta ko kuma an yasariya ko a hagun ɗinta malaci akhrajahu ashabu sunani wa sahahahu ibnu hibban malaci wa hadha madhhabun qawiyyun wannan magana ce mai ƙarfi qultu kenan shauka ne yake cewa magana ce mai ƙarfi qultu ana yake malaci yake cewa ni albani nace kalla innal haditha bi hadha al-lafz rawahu ahmad min tariq al-mubarak mubarak ibn fudala yace wa fihi da'fun kaga a ɗin ka lura da maganar da shi al'imamun shaukani ya kawo a nan wanda haka ya tota daga imamun sauri ana magana a kan eh mutumin da yake sama abin hawa zai ta aina a bayan da ko ya ce amma walmashi a mamaha amma mu kuma hadisun da makaranta yana nuni a kan ko a gabanta ko a bayan da duka bai da matsala to shi ne mala yake cewa kalla a aha fa'innal haditha bi hazan lafz hadisin da ya zo da irin wannan lafazin da aka ambata a nan mala yake cewa bi hadar lafazin rawahu ahmad min tariqi al-mubarak ibn fudala daga hanyar wani mutum ana kiran shi da suna mubarak al-mubarak ibn fudala dan fudala yace wa fihi da'fun shi kuma akwai rauni tare da shi kenan malaman hadisi sun killace shi wa qad wa qad zada ghayruhu wani wani daga cikin malaman hadisi kenan ya kara wanda ba al-mubarak ibn fudala ba faqala yake cewa khalfaha wa amamaha gabanta da bayanta yace kama taqaddamat al-ishara ilaiha kamar da ishara ta riga ta gabata a cikin hadisin da ya gabata to in an samu wannan karin to wannan kun babu wani matsala kai tunda hadisin dama yazo akai sai yake cewa wa rawaha al-mubarak aidan inda at-tayalisi fa wajaba al-akhdh biha yace amma shi wannan mutumin da malama hadisi suke suke tuhumar shi yazo da wata riwaya ta daban wanda take magana akan khalfaha wa amamaha ya zo a wajen imamu tsayalisi mala ya ce fawajab al'akhuzu biha za ka wajibi ne a yi riko da wannan riwaya da ya zo ita saboda tana da goyon bayan wasu hadisai wanda suke dama suna zanen da gindin kansu amma in ya kama gana da ta sa a ma hadisi ingantacciya shi kuma dama ana rauni gare shi kenan magana shi kawai a barta eh mala ya ce wa huwa nassun shi kuma wannan nassi ne ya zo fit takhyir akan an ba mutum zabi yake cewa lafi tafdili at-taqaddum alaiha kenan ba cikin fifita gabatuwa ma'ana tahiya a gabanta ba tahiya ina a gabanta tunda shi magana shi dai anan yake cewa shi mutumin da yake sama abin hawa zai tayi a bayanta ko shi ko wanda yake kafa zai tayi a gabanta to shi kuma maganar da malam yayi a baya gaba ta 51 yace lakinnal afdal al-mashyu khalfaha ko dan tahiyar ma an so ya tahiya a baya saboda magana Ali da makaranta ana to kaga magana za ta rushe kenan saboda me yasa saboda an zo kuma nassi ne wanda mu nassin yana ba mu nuni akan zabi karamin abu da yake baka zabi ko ka tayi a gaba ko ka tayi a baya yake cewa la fi tafdili at-taqaddum alaiha ba fifita ba gabatuwa mutun kenan ya shiga gaban gawan ba tana shi yana magana akan shiga shiga gaban gawa sai ce wa minal gharibi iya daga cikin abun mamaki anna hadhihi ziyadata wannan karin wanda yazo zakaraha sahibul muntaqa fil makani alladhi ashara ilayhi shawkani nafsuhu biqawlihi anifan al mutaqaddim malaikata summa hadhala yace abun mamaki ita wannan riwaya da tazo akan cewa khalfaha wa amamaha shi da kanshi ma imamu shaukani din yazo da ita dazu a cikin wani yazo da ita a wani waje daban malaikata amma lakinnahu hadhala sai dai ya hadhala ay nasiya wa ghafala mana ya rafkana ko kuma a ce ya mance kenan wannan maganar da malam yake nan yana da alaka da abin da ya shahi a gaggau kenan tahiya a gaban gawa shine mafifici in ya samu kenan tahiya a banta ko ba laifi bane ba gaba ta gaba wa yajuzu rukubu bi sharti an yasira wara'aha li qawli sallallahu alaihi wasallama ya halatta an za a raka gawa ka hawa abin hawa amma da sharadi an yasira akan mutun ya tahi wara'aha kenan a bayan gawa ba a gabanta ba saboda fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-rakibu yasiru khalfal janaza eh wannan mun fasarta shi a baya ma dole cewa malam zai zo a gaba zai maka magana akan abin da ya shahi raka gawa gaba ɗaya a saman abun hawa aina ana magana ne akan wasu a kaho wasu a saman abun hawa shi mai abun hawa ya rika ta hankali biyu bayan su su kuma suke kafa dama da hagu gaba da baya ba su matsala to amma za mu zo mu ji ƙarin bayani akan abin da ya shahi tahiya a saman abin hawa lasiya ma yanzu kusan kowa ne zai ta a saman abin hawa malai ce wa qarmada zalika bi tamamihi fil mas'alati al 50 lakin al afdala al mashi malai ce amma fa abin da yake mafifici shine al mashi yin tahiya kenan mutum in zai tahira ka ga wannan ya tahiya kawai shi ya tahiya kawai shi sai ce li annahu al ma'hudu anhu sallallahu alaihi wasallam saboda wannan abin aka samu Allah ya dawoma a kan shi abin da aka samu Allah ya saba a kan shi sai ce walam yarid annahu rakiba ma'aha bal qala thawban radiyallahu anhu ko ba a taba ma samun ba inda aka kawo wani dalili cewa dalili ma ce bai zo ba lam yarid annahu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa rakiba ma'aha ya hau abin hawa a lokacin da ake tsaya tare da gawan a kafa yake tahiya menene dalilin mala akan wannan magana mala yace bal bari dai qala thawban radiyallahu anhu sahabi manzo Allah yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam utiya bidabbatin wa huwa ma'al janazati fa aba an yarkabaha an zo manzala sallallahu alaihi wasallam da wata dabba akan ya hau ya tahi waje inda za a je makwantai abin ne wannan mutumin fa'aba sai manzala ya kiya an yarkaba ha akan ya hau abin hawan nan me yasa dalili zai zo a gaba yace falamman sarafa lokacin da aka raka aka je aka binne aka kare kenan an kare ko utiya bidabbatin sai aka zo mushi da wata dabba farakiba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hau dabba sai kuma gida kenan bambanci tsakanin tahiya da zawwa me yasa manzo Allah ya haka bin bukatar mu sani tunda manzo Allah ya an kare to amma ko manzo Allah sai da ya kara ba su dalili saboda li yatma inna kan can da yake ta li yatma inna qalbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin li yatma inna li yatma inna qalbi faƙila lahu sai sabai suke cewa ya ma'aikin Allah ya aka haka faƙala sai mazalla ke cewa innal mala'ikata kana tamshi falam akun li arkaba wahum yamshun yace ku sani cewa innal mala'ikata mala'iku a lokacin da za mu raka shin nan kana tamshi sun kasance suna tahiyya su a kafas muna tahiyya tare da su kai saboda wani tsohon motar ka so ko wata motar ka kamar wannan zumura ta alheri ta mala'iku da kaza da kasira kaga tahiyya a cikinta shi ne mafi alheri a gare ka shi ne mafi alheri a gare ka an ba wani uzuri ba ko wani larura a dafai da aka mazala ke cewa falam akun ya ce aibin zamanto mutumin da da li'ar kaba in hau abin hawa wa hum yamshuna in bar waɗannan mala'iku suna ta yaƙa in bar wannan tawagar falam ma zahabu mazala ce amma lokacin suka tahiyar su kenan wannan kuma yake maka nuni idan aka gama binne mutum kama wanda ya kamata kamata aziya ka mushi ka kare daga makwantai wahalar sai an yi yiwu an komo gidan wanda aka yi mutu an zo an zamana a kawai daga nan mashiga harkarka kaga ciyayi da aka an tahi da su ko ku zo ku tsaya inda mutum aka inda za a mushi sallah a mushi sallah gidan shi ne gidan wane ne shi ne a mushi sallah an kare za a tafi a tafi tare da ku in aka kare kuma daga can in dai wanda kake bukata ka mai ta'aziyya ka mushi ko kuma a kana da wani larura kana da wani uzuri kana iya tahiyar ka daga ba sai ka zo ka musu ta'aziyya amma dole na aka tahiyar sai an je an dawo ko an zo an tsaya ana jiran a zo a yi addu'a ku kuma ga can inda ya kamata ku yi addu'a ku jima kuna addu'a kowa an ya kare tahiyar shi duk wanda ya kare tahiyar shi kun yanke wannan a lokacin da yake da tsananin bukatuwa zuwa ga addu'o'inku la'alla daga can kafin ku dawo ma tuni an gama ta mishi tambayoyi tunda manzon Allah yake cewa wanda suka binne mutum suna juyawa yana jin karan takalmansu an mai doron kuma za a tambayoyi Allah ruwa mana asiri ya ce falamma ina ne aiwa falamma zahabu rakibtu lokacin da suka tahiyya su manzo Allah yake cewa ni kuma sai na hawa abun hawa na dawo akhrajahu abu dawud wal hakim wal bayhaqi wa qala al hakim sahihun ala shart shaykhaini wa wafaqahu adh-dhahabi wa huwa kama qala malaika cewa wa fi riwayatin lil hakim wa ghayrihi a wata riwaya ta daban daga hakim da wani shi an sauban daga sauban yake cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta wajen rakiyan wata gawa sai ce fara'a nasan sai mazalla ya ga cinkoson jama'a sannan waɗannan mutanen kuma rukaban eh rukubanan ne rukubanan afon ya ga waɗannan mutanen unasan rukubanan mutane ga suna suna kowa ya sama abin hawan shi faƙala sai mazalla ke cewa ala tastahun bukwajin kumya bukwajin kumya inna mala'ikatallahi mala'ikun Allah ala akhdamihim akan diddigin su suna tahiya wa antum ala zuhuri dawabi ko kuna kan dabobi bukwaju kumiya mala'ikun Allah suna tahiya a ƙasa ko kuna saman bayan dabobi kuna tahiya kuna saman abun hawa malice amma wa sanaduha sanadin wannan hadisin da'ifun iya da rauni sannan kuma wa ruya mawqufan an rawaito shi mawqufi ne akan shi sauban وقال البيهقي انه اصح امام البيهقي yake cewa hadisi ne wanda yake mafi inganci qultu imam imam nasiruddin albani yake cewa wa madaruhu yace abinda bincike ya kai ya kawo akan wannan hadisin yake cewa marfu'an ya zo marfu'i wa mawqufan ala abi bakrin abi bakr ibn abi bakrin ibn abi abi maryam yace wa huwa da'if ya zo ya zo marfu'an ya zo mawqufan malike cewa shi kuma wannan mutumin wanda ya zo da hadin ana kira shi da suna abubakar ibn abi maryam yace shi kuma da'ifi ne amma wancan hadisin da makaranta na ba ya ishe mu cewa manzala ce aka ce ya hau yace ba zai hau ba da ana dawowa sai ya hau aka ce ya aka yace a tahiya mun tai tare da mala'iku yanzu kuma sun tahiye su ni ma halin na hau abu hawa na dawowa ta kina tara tahiyan gaba daya a tahiya ne in aka riga aka binne shi to wannan ibada ta kare ibada ta kare gaba ta gaba malaka cewa amma rukubu ba'da linsirafi anha fajaizun hawa abun hawa bayan an kare binne mutumin da aka kai abun ne malaka wannan jaizi ne babu laifi yace biduni karahatin ba wani kyama haka da aka yi ba wani haramta ko kuma kyama me yasa yace li hadisi sauban al-mazkur anif an al-mazkuri anifan saboda hadisin sauban wanda aka ambace shi dazu kenan gashi na sama dazu kadan muka ambace shi wa misluhu hadisu jabir ibn samura radiyallahu anhu malike ta kuma kwatankwacin shi hadisin jabir dan samura kenan banda wancan hadisin na sauban akwai wani hadisi na daban shi ma me yake cewa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzala sallallahu alaihi wasallam yayi salla ala ibn dahdah ya ma wani mutum ana kira shi da suna ibn dahdah sallah wa nahnu shuhudun jabir yace dan samura yace muku muna nan saboda su abinda zai je ya zo da abinda manzo Allah zai yi da abinda zai faɗi duka suna suna kiyayewa yace muna halarce mun ka samu tsari wa fi riwayatan a wata riwaya kharaja ala janazati ibn dahdah manzo Allah ya huto zuwa jana'izar ibn dahdah mashiyan yana mai tahiya a kafa summa utiya bi farasin summa utiya bi farasin urin aka zo mishi da doki mara shinhuda yana ba mai shinhuda ba da aka zo mishi sallallahu alaihi wasallama fa'aqalahu rajulun sai wani mutum ya kulle wannan dokin mai mana afwan ne sun ce wannan dokin farakibahu sai ya haushi hinan sarafa lokacin da manzalla ya tahi kenan shi wannan mutum sai ya amfani da dokin nan faja'ala sai wannan mutumin ya zamanto ya tawakkasu bihi ya tawakkasu bihi ai abinda ake ni da shi malai ke cewa anan ya thibbu wa yuqaribul khutwa yana tahiya da shi a hankali kenan yana tahiya a bayan su wa nahnu shi kuma jabir yake cewa mu kuma natba'uhu muna bin shi nas'a muna tahiya kenan muna tahiya shi dai abinda ake bukata shi mai abun hawa ba dole ba sai ya zama karshen masu tahiya a kafa a shi dai kawai sa gawa gaba ko da akwai ɗan bayan kafa a bayan shi bai da matsala to jabir yake cewa muku muna muna nas'a muna gaugawa a bayan shi wa fi riwayatin a wata riwaya kuma haulahu a kewayen shi qala fa qala rajulun yake cewa sai wani mutum yace min alqawm daga cikin mutane yace innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace kam min uzqin min izqin mu'allaqin mudalla fil jannati libni dahda manzala yake cewa kam nawa kamar kace da yawa min izqin na daga cik na daga zaki kira shi da suna jijiya ko kuma kace shibka na dabino wanda suna nan suna da yawa fil janna a cikin gidan aljanna amma wannan dabinan gaba daya libni dahda na wannan mutumin da aka ma wanka ne shine ibnu dahda suna nan a rataye nashi ne to shi wannan mutumin ibnu dahda duk da cewa abin da ya sa malaika hadisin kenan ga wani ya tahe da doki bayan an komo manzala kuma sai ya hayo shi to shi wannan mutumin ibnu dahda me yasa ya samu wannan matsayin na itacen dabine a cikin gidan aljanna malaiki cewa anna yatiman khasama abadu baba akwai wani wani, wani maraya wanda ya yi jayayya da abu lubaba fi nakhlatin akan wata iccin dabinuwa fabakal gulam suka yi jayayya da abu lubaba shi wannan marayan nan wanda wannan abin ya kai wannan yaron har ya kuka manzala sallallahu alaihi wasallama shi kuma faƙalar nabi sai manzala ke cewa a iya iyaha ya ce abu lubaba jure ka ba ma wannan yaron wannan wannan wannan wannan marayan ka bashi wannan dabinuwar walaka biha izqun fil janna in kai haka kana da gindin itace da yawa na dabino mana kana da shubka itacen dabino da yawa a cikin gidan aljanna faqala la abu lubaba yace a kayan shi ne fasami abi zalika abu abu dahdah shi wannan mutumin da aka yi magana shi a yanzu sai shi kuma sai ya ji wannan labarin fashtaraha sai ya sayi wannan itaciyar ta da bino min abi abi lubaba daga abu lubaba bi hadiqatin lahu shi caye mushi gacan garkata ba ni gindin wannan iccen daya na sai da muni gacan garkata ka je ka doka gaba daya tunda shi wannan marayan ga abin da yake son a bashi ita abu lubaba ya saida wa abu dahda wannan itaciya ta dabino faƙala sun maƙala annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzala sallallahu alaihi yake cewa yake cewa a shi sumuhulla mai sunan shi abu lubaba abu dahda yake cewa wannan abin da ka bayar da afon shi abu lubaba yake cewa abu dahda yake cewa yake tambayin manzala wannan an na bayar da ita ga wannan wannan marayan na samu gindin itace a cikin gidan aljanna ba na samu itacen da bino ƙala na'am mazalla yake cewa ƙwarai kwa fa ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai mazalla yake cewa kam min izqin mu'allaqin fil jannati li abi dahda kaji asalin magana mazalla yake cewa nawa daga cikin itacen da bino waɗanda suna nan Allah yayi tanadin su ga abu dahda insha Allah ta'ala anan ya kamata mu tsaya kasancewar lokacin ya ta saura mutu hudu kuma awa ɗaya da minti ɗaya yanzu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك